الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan safiya mai albarka safiya ce ta litini sha hudu ga watan ainihin wato a safar hijira na da dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wacce ta daidai da sha biyu ga watan tara shekarar dubu biyu da ashirin da biyu miladiyya a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na jarul qur'an da ke nan ganyen oda saminaka a inda muke gabatar da daura a cikin littafin al'ilaju bin ruqa min alkitabi was sunna wannan shine majalisi na biyu daga cikin jeren giyar karatun wannan littafi kuma jiya mun fara muqaddima kuma har yanzu ma a muqaddimar muke wanda za mu dora ga duk inda muka tsaya insha Allah ta'ala za mu tashi a shafi na hudu kenan ko haka ne shafi na hudu wanda ke da takin shafi na saba'in da biyar a cikin littafin haka ne malam ya ce fa'amma amradul qulubi amma cututtuka amma kaga cututtuka na zuciya fahiya nau'ani su nau'o'i ne guda biyu maradu shubhatin wa shak akwai rashin lafiya cuta ta shubha shine abin da ke da kama da gaskiya amma ba gaskiya bane abin da ke da kama da halal amma ba halal bane wa shakkin da kuma ainihin wato tababa wa maradu shahwatin wa ghai da kuma rashin lafiya na sha'awa da kuma zalunci ko mugunta ko cuta wa huwa subhanahu yadhkuru amrad alqulubi shi Allah subhanahu wata'ala yana ambata mana ciwon zukata mufassalatan daki daki wa yadhkuru asbaba amradiha kuma Allah yana ambaton dalilin da ke sa zuciya ta kamu da waɗannan cututtuka ɗin wa ilajiha sannan Allah yana bayanin yaya za a magance matsalar wannan ciwon qala ta'ala Allah madaukaki ya ce أولم يكفهم أنا أنزلنا عليهم عليك الكتاب يتلى عليهم شن بإشي سبا مو من سوكر مكة وانا اللتاف غريكا يتلى عليهم أنا كرن تامس وانا اللتاف شن بإشي سبا إن في ذلك لرحمة للي أسكن وانا أقي جنكي وذكرى akwai tunatarwa akwai wa'azantarwa liqaumin yu'minun ga mutanen da suke masu imani an gane wannan Allah ta'ala yana mai da martani ga kafirai ne da suke jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ce a'a mawaki ne su ce a'a matsafi ne su ce a'a waye waye ce kun gani ma annabin ma bai iya suka ce ai wannan ma qur'anin ana zuwa ana masa shifta ne yana rubutawa Allah ya maida masa martani cewa wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab ai baka kasance kana karanta wani littafi gabanin zuwa manzon gabanin ainihin wato wannan alqur'anin ba baka iya ma karatu ba wala takhutuhu bi yaminik sannan baka ma iya rubutu ba idan da ku haka ta faru lartabal mubtiluna da masu san batanci masu san barna da sun sanya tababa sun ainihin wato sun yi shakka a cikin al'amuransu قال العلامة ابن القيم رحمه الله العلامة إمام ابن القيم ألا مدوكتين سركي يجي كنسا يجي faman lam yashfihi alquran duk mutumin da alqurani bai zama sababin samun waraka na cututtuka da ke damunsa a jikinsa ba fala shafahu Allah kada Allah ya bashi lafiya kada Allah ya bashi lafiya wa man lam yakfihi duk wanda alqurani bai isan masa ba ya zame masa abin da zai masa jagora ta hanyar shirya na rayuwa da kuma samun waraka na ainihin wato cututtuka fala kafahullah kada Allah ya isar masa daga dukkanin wani abu da ke damunsa anan mal ibn al-qayyim kamar yana yin gatse ne ga wanda suke cewa ayar qur'anin ma kadai bai isa ba shi ne ke gaya maka cewa duk wanda alkur'ani bai zame masa waraka ba to kada ma Allah ya bashi lafiya kada Allah ya warkar da shi idan cuta ta kama shi wanda ko alkur'ani bai isan masa a matsayin littafin da zai zama shiriya a gare shi ba to kada Allah ta'ala ya isan masa daga dukkanin wani abu da ke damunsa wannan magana tana cikin littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wa amma amradul abdan amma rashin lafiya cututtuka na jiki faƙaɗi arshada alƙur'anu ila usuli tibbiha alƙur'ani mai girma ya yi nuni ya shiryar zuwa ga tushen yadda za a magance waɗannan matsaloli wa majami'ihi ya kuma ba da ainihin wato matattaran bayanai na yadda za a magance matsaloli irin na jiki wa qawa'idihi da ma ka'idojin da ake bi wajen magance waɗannan cututtuka wadhalika wannan ko yana kasancewa ne anna qawa'id tibb anna qawa'id tibb al-abdan kullaha fi al-qur'an al-azim wa hiya thalatha asalin ka'idar warkar da cutar da ke jikin dan adam gaba ɗayanta a cikin alkur'ani abubuwa ne guda uku mun gane wannan alkur'ani ya yi nuni zuwa gare shi hanyoyin da za a bi wajen warware duk wata matsala da dukkanin wata cuta da za ta same ka alkur'ani ya nuna maka hanyoyi guda uku wahiya talatatun hanyoyi ne guda uku na farko hifdhu siha kiyaye lafiyarka ƙur'ani ya nuna mana zuwa ga wannan ko mutum ya kiyaye kansa duk wani abu da ka sani mai amfani ne zai baiwa jikinka amfani ka yi ka ci shi a wurare daban-daban Allah ta'ala ya nuna mana ya haramta mana shan giya saboda mene tana cutarwa ya halatta mana cin dukkanin sauran abubuwan da Allah ta'ala ya halatta mana ku duba na Maryamu alaihi salam lokacin da naƙuda ya kama ta ta zo jikin wannan itaciyar dabino aka ce ta girgiza dabinan ta zubo ta ciyar da ta ci domin ta sami ƙarin garkuwan jiki da kariya daga cututtuka domin kuma ya zane mata abinci kaga alƙur'an ya mana dabino menene magani ne musamman ɗanyen dabino ina fata an gane wannan mai baurin mun gane wannan sannan alqur'ani ya muni nuni zuwa ga bene ya muni nuni zuwa ga ainihin wato zuma ita kanta zuma tana da ainihin wato muhimmanci wajen ainihin wato warkar da matsaloli na ainihin wato cututtuka iri daban-daban ba shi guda ɗaya ba alajar rashin da nan kada a ya ƙari kuma yau ba ka je kana da shi ba a kan zarin yi ina fata an gane wannan jama'a to a alkur'ani ya nuna mana cewa zuma akwai mai a cikinta akwai magani ko يخرج في من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس هكا الله يجي yana fitowa daga cikin cikinta sharabun wani abin sha mukhtalifun alwanu mai launi iri daban-daban Allah ce fihi shifa'un linnas a cikinsa akwai waraka ga suwa ga mutane kaga shi alqur'ani ma ya nuna mana irin wasu nau'o'in abinci waɗanda idan mun ci za mu dinga samu ne kariya sannan ya nuna mana cin naman tumaki awaki shanu da raƙuma haka ne samaniyat azwaj min ad-da'n ithnayn wa min al-ma'z ithnayn wa min al-ibil ithnayn wa min al-baqari ithnayn sannan abinci iri daban-daban alqur'ani ya nuna mana irin su inabi irin su zaitun irin su ɓaure wattini والزيتون وطوري سينين sannan ka koma wurare daban-daban Allah ta'ala ya ambata mana abinci masu amfani irin su ruman fiha fakihatun wa nakhlun wa rumman an gane so abubuwa daban-daban alqur'ani ya man nuni zuwa gare shi to hanyar da zaka bi ka'idar farko ta kiyaye lafiyanka shine hifdhus sihha ka kiyaye lafiyanka ta hanyar cin abu na halal wanda Allah ta'ala ya halatta an gane wannan to wannan zai taimaka maka wajen samun ingantacciyar lafiya a jikinka abu na biyu walhimyatu anil mu'udhi walhimyatu anil mu'udhi da kuma kare kanka daga dukkanin wani abu mai cutarwa mun gane wannan kasancewa ruwan kwata yana da mene cutarwa sauro in ya cije ka akwai me akwai matsala haka ne idan maciji ya cije ka kunama me zai faru za su maka dafi dafin nan zai yi me zai cutar da jikinka to dole ka ba kanka kariya sannan duk wani abu da ka sani Allah ya haramta wannan abin yana da cutarwa mai girma kamar dukkanin nau'o'in dabbobin da Allah ta'ala ya haramta kamar naman alade an gani naman kare mun gane wannan irin abin da ya shafi ainihin wato yin amfani ma hatta da kitsansu ko wani abu makamancin wannan da kuma cin namomi masu irin farauta irin cin naman kura cin naman zaki cin naman damisa wanzan Allah ya hana ya ce wa zunabin minas suba'i an kuma haramta cin namun dajin da farauta suke irin macizai na fata an gane wannan duk waɗannan nau'o'in dabbobi ne waɗanda an haramta ci ba don komai ba saboda me suna da wani nau'i na cutarwa mai yawa a tare ɗan adam an gane wannan a maciji me yake yi farauta yake yi kuma farauta yake yi ba akwai nau'o'in macizai waɗanda su sukan ci ne daga ainihin wato abincin ruwa tsirrai da sauransu an gane wannan akwai wasu irinsu misali macijin ruwa kaga wannan ai dama an ce duk abin da ke cikin ruwa an halatta wa mutane ina fata an gane a ce karar ruwa a ce aladar ruwa a ce koma dai mai suna shi ne ruwa ruwa ruwa wannan halal ne amma duk wanda ke rayuwa akan tudu ya zama farauta yake yi zai iya cin mutum aikin shi dabba ya da fiƙa to wannan shi kenan ya zama haramun ne a ce shi ba don komai ba saboda yana da wani nau'i na cutarwa ga jiki ko da baka sani ba an gane wannan sai dai babu laifi irin waɗannan dabbobin da muka ambata a iya fiɗe su a yi amfani da wani ɓangare na jikinsu wajen abin da ya shafi takalmi ne a'a riga ce za a yi a'a wani abu ne makamancin wannan akwai nau'o'in amfani da a iya yi an gane wannan amma dai mutum ya ci ko ya sha to wannan kuma zai zama matsala gare shi kenan ina fata an gane wannan to duk abin da kaji Allah ya haramta to akwai wani nau'i na cutarwa ka ɗauki giya giya tana da nau'o'in cutarwa sun fi guda ɗari cututtuka iri daban-daban saboda me ita giya tana raunata garkuwan jiki ne gaba ɗaya in na ce fa giya ina fa nufin giya kaka ɗauka burkutu kaɗai akwai burkutun akwai ta kwalba akwai giyar wiwi akwai giyar ƙwayoyi da ake sha duk abin da za a sha a bugu ya ɓatar da hankali sunan shi giya da wannan formula ta manzon Allah ne ma ne amfani an gane wannan kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram to duk abin da kaga Allah ya haramta to wannan abin yana da wani cutarwa ka sani baka sani ba kawai ka nisance shi amma duk abin da Allah ta'ala ya halatta kuma a cikin wannan abin akwai wani amfani ka sani baka sani ba kai dai kai amfani da shi kawai ina fata an gane wannan kuma idan ka duba abubuwan da Allah ta'ala ya haramta an banna ma dan adam banna ma shedan abubuwan da Allah ya haramta yan kadan ne sosai fa yan kadan amma abubuwan da Allah ta'ala ya halatta fa suna da iyaka to amma shi dan dinga mutum ziga zigi dan yi kaza mana aba kaza din a ce an hana ka shi kuma dan adam zuciya shi tana yawan sosuwa ga abin da aka ce mishi kada yayi ko kada ya ce annabi adam ba ce aka yi wala taqaraba hadhihi shajara ba sai kuma ga kai to me sai aka hana wannan ila tana da zaki ila kaza ila kaza sai shi dan ya samu wata yadda ma ya zagayo mishi ya mishi wayo ya yaudare shi ya masa waswasi ya sanya shi ciwon da itaciya mun gane wannan Allah ta'ala ya samu dace malin ya ci gaba da cewa wal himyatu anil mu'zi da kuma me kare kanka daga dukkanin wani abu mai cutarwa akwai abin da kuma halal ne cinsa ko shansa amma kai yanayin sinadarin jikinka da Allah ya gina ka da shi ba za ka iya cin wannan abin ka zauna lafiya ba shi ma suka kiyaye shi akwai mutumin da baya shan koko in ya sha koko ranar zai tsure da zawo ko yayi ne yana mabas akwai wanda baya shan nono duk yadda ake maganan cewa nono yana da gardi da zaki da waye kindirmo malam ya sha mai wayo Allah to amma wani wani yana ganin wannan ina ai shi in ya sha nono ya dinga kwannafi kenan wani ma sai ya yi amai wani baya cin kifi wani bai cin naman akuya wani bai cin naman saniya wani bai cin naman rago an gane wannan wani bai san turare turare wannan wani bai so an gane so nau'o'in abubuwa ne kuma wannan yana da alaka da irin ginin halittar da Allah ta'ala ya wa dan adam ba tsufa bane ba iya yi bane annabi sallallahu alaihi wasallam akwai abincin da an kawo mishi in ya kalla sai ya kawo da kai ba zai ci ba ba zai kuma haramta ba amma ya san ba ci mashi ba ci in kana so gaman zan Allah ya ci abinci sosai a je a dafo abinci a kawo da goji a ciki gojin nan da kake gani kake kinci haka manzo Allah zaka yana bin gojin yana tsincewa yana yana loma yana ci menene goji da larabci ma suna ce mishi alƙara'u alƙara'u da larabci an gani da tuwon shine pumpkin kun ga wannan abin da kwaje na cin nan Allah ya kiyaye shi yasa gashi nan dai ana tafa mara ciwuka kaga yana maganin hawan jini tana maganin ciwon siga tana maganin ainihin wato kuraje da dukkanin wani abu da ke yawo a cikin jini tana magance matsaloli masu yawa masu girma cututtuka manya-manya goji ke magani shi yasa iyayenmu na baya da suka shuɗe sun rayu lafiya lafiya ka ga miya malam hamiyar goji ake a matsayin tumatiri in tumatiri ya tsada ita ce take zama kamar ainihin tumatiri za a ɗauko ta aje a tafasa ta tukuna sannan aje a duko ta ko man sayi haka ne to za ga yanayin lafiyar jikinsu daban ne a je daji a samu dinkin ko sabon ganyen sabon tuhu na ganyen dinya a je a samo shi da wasu abubuwa da ake yawanci to amma mu yanzu babu wannan sai dai indomi sai dai like indomi generation ya zaga shan duk ba su ya riga gaba cinye mu kullum gaba cin zuru zuru kullum chemist da Allah bani likosin bani kaza ta ba ma da basir kana cin guba dole ne irin waɗannan abincin idan za ka ci irin su indomi irin su waye-waye to sai da ɗayan biyu na farko ya parboiling na biyu kuma a samu ganye da irin su albasa su ma din ba za a ba za a dafa su da hu sosai ba za a dan ba su tsoro da wutan ne kawai irin su alayyahu ko rama ko latas ko lansir ko wani makamancin wannan ko salari kirfas kenan ko kuma a nemo ainihin irin su irin su parsley bakadunus a ɗan yayyanka a ciki to aka samu irin waɗannan abubuwan ko ko a sayo wannan kokumba mai yin shayi sai ya ajiye in an zo za a ci abinci sai ya yayyanka to zaka ci abin guba ne wannan ganyen da zaka ci shi zai warkar da wannan guban da ka ci kuma Allah ya sa mun gane eh domin galibi da dan shi wannan ga wannan zancen wastifragul mawadil fasida hakanan yana daga cikin hanyar samun lafiya shine istifragul mawaddil fasida kokarin kawar da dukkanin wani sinadari mummuna almu'ziya mai cutarwa kamar me kamar malaria muke kawo shi sauro malam Hussein me ye sinadarin akwai plasmodium akwai me yawwa yawwa to dole ina kawo dai familin an gane wannan nau'in cutan shine sauro in yaje zuba mutum a jiki in yaje ya cudu ya haɗu da jinin jikinka da ruwan jikinka sai ya haifar maka da matsala sai jinka ya ɗau ɗumi sai kuma sun iya kama ka kaga jiki ya riga ya rikice kenan an gane wannan dama wannan shine fasadul mizaj ake cewa shine gurbacewan sinadari jikinka yana yana zaman shi lami lafiya an gane jikinka yana tsamanin shi lafiya sai ya samu wata matsala in ta zo sai ta canza yanayin tsarin da jikin yake gudana daga nan sai ga abubuwa su rikici ina fata an gane wannan to shine maliki ce mana wastifragul mawaddil fasidatil mu'dhiya da kokarin kawar da dukkanin wani abu wanda yake wani sinadari ne kawai ke canza yanayin tsarin jiki aka ce maka ka sha panadol ai panadol din ba wani abu bane sinadarin da ke cikin shi ake so idan ya shiga wani wuri to akwai wani wani abin da zai kawar da shi daga wannan wurin sai ya zama lafiya kalau sai a warke kun gane kuwa ba ku gane ba misali yanzu idan cutar malaria ta kama mutum an gani ba tana sa ciwon gabobi ba eh a cikin gabobinka da Allah ya halice ka akwai wani irin ruwa an gani mai santsi a cikin wajen wanda ke kai komo da shi kake motsa hannu kake jin lafiya lafiya an gane wannan to idan wannan kwayan cutar ta je ita kuma sai ta daskarar da wannan ruwan wanda asali ana son ya dinga gudana ne sai ka ji ka lafiya kalau to in ya daskare an samu mene matsala to maganin da zaka sha na malaria me zai je yi shi zai je ne sai ya wanke wancan cutan sai ya maida wannan ruwan ya ci gaba da gudana normal suka ji kawarki to haka magani yake shi yasa sai a ce in kana ulsa cutar ulsa asalinta ɗabi'an zafi take da shi kusan ciwuka wannan wani abu na likitanci abu uku ne Allah ta'ala ya halicci duniya a kansu sanyi zafi mun ji nawa biyu sai kuma ruwa da wuta duk wani abu da ke kai kuma tsakanin waɗannan abubuwan ne an gani sai kuma kishiyoyinsu su ne mene ɗanyantaka sai me sai busantaka an gane wannan sai mene kuma daskarewa to duk waɗannan abubuwa ne masu wanda suke gudana a harkar likitanci wanda ke harkar ne kawai zai gane abin da ke magana a kai yanzu malaria ta kama ka za ka ji a cikin jikinka kana jin sanyi mai tsanani amma an taɓa jikinka mai za a ji kuma ka gane ya canza ya gurɓace ke ka gane akwai gurɓacewar yanayi to sai a ce ka nemo ta zargaje ka nemo ganyen dogon yaro ka nemo ganyen gwanda ka nemo ganyen lemu ka nemo ganyen kaza waɗannan sinadaran su ne za su iya yin tasiri wajen yaƙar wancan ƙwayoyin cutan shi yasa kana sha aka sa zuma aka sha minti kaɗan sai ga mutum ya ce alhamdulillah ai wallahi da yana cikin bargo sai ga yadda bargon ce wani ya dai sai ga zufa ta fara ketowa ma'ana lafiya ta fara ne ta fara samuwa walistijlalu bidhalika ala sa'iri afradi hadhihi al-anwa' da kuma nuni zuwa ga ɗaiɗaikun waɗannan nau'o'in cututtuka iri daban-daban wanda alƙur'ani mai girma ya yi ishara ne zuwa gare su shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayani ya yi dalla-dalla jama'a ya ce kaza yana magance matsalan kaza kaza yana magance matsalan kaza to sai kaga komai ya ainihin wato tafiyar da yadda ake so Allah ta'ala ya dace da mu malam ya ce walau ahsana al-abdu tadawiya bil qur'ani da bawa zai yi ƙoƙari wajen kyautata yin magani ta hanyar karanta alƙur'ani lawa'a lidhalika ta'thiran ajiba da ya ga wani irin tasiri mai ban mamaki fi shifa'il ajil wajen warkar da cuta cikin gaggawa jama'a kun ji da mutum zai gwada yin aiki da alƙur'ani wajen neman lafiya ko da ya ga tasiri mai gaggawa wasu da yawa a cikin masallacin nan da muke tare su mun taba gwadawa akan abubuwa daban-daban kuma sun ga tasiri ladan haka ne ladan haka ne ku yawwa to masha Allah to kun gani ga su in dai za ka yi amfani da alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tunda dukan sa wahayi ne to za ka sami kyakkyawar rayuwa sannan za ka sami kawar da cututtuka akan lokaci ne kamar yankan wuka na fata an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace malin yace qala al-imam ibn al-qayyim rahimahullah malin ibn al-qayyim Allah ta'ala ya ji kansa yace laqad marra bi waqtun fi makkah wani lokaci ya taba shudewa gare ni a garin makka saqimtu fihi nayi rashin lafiya matuka lokacin da ya rubuta littafin zadul ma'ad fi hadi khayl ibad da kafa ya kama hanya zai tafi aikin haji tun daga ina dimashku sham tun daga siriya tsawon watanni yana tafiya in yaji wannan garin ya sauka ya kama hanya ya tafi to sai ga to ai tafiyan nan ma ya kamata dan zauna haka bana komai bari mu nan dan rubuta wani abu in naji aikin haji na gano abubuwa sai in rubuta wani dan abu sai rubuta littafin zadul ma'adi fi hadi khayl ibad wani littafin da ka ibn qayyim ya rubuta shi duk wannan karatun da muke biyawa jama'a da ka ibn qayyim ya rubuta kawai in ya dan samu lokaci sai ya zo na kawai sai ya rubuta fa'idoji ya rubuta da ka littafansa suna gida wanda wannan yake nuna maka yadda magabata ke baiwa ilimi muhimmanci jama'a komai kiyayewa ake haddacewa ake yi ya zauna tare da kai ta yadda duk lokacin da kake bukatar sa kawai ɗebowa za ka yi daga taskarka ba za ka ce ai wallahi ai a cikin littafin nan ne kat inna lillahi na da littafin nan ne wallahi akwai addu'a na cikin littafin nan kat inna lillahi wallahi ko mun koya kat to kai ta ka dinga amma da an zo a ga wani rashin lafiya kuna ma shi ta cije shi a'a rashin lafiya ke fama da shi wani subhanallah me faru sai ka kama gaban da ke masa ciwo كتشي اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما كتوفها مشي بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل شيء يؤذيك من كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك ننتاك سيقا متني أرودي إن جنني ما كان أعيذك بكلمات الله التامات لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ كان كما كانت سيقا الدنيا ندنيا خير يا قولي سيقا متنيا فركا آه ميكي فاروها كتابا كومي كوكوا إيه تو هكذا saboda kayi ne ka harda shi ka kiyaye jama'a ilimi ba a san yana ana ban shi na tafiya iska haka kawai ka samu lokaci kana harda cewa ɗaya bayan ɗaya haka gama ba zai ɗauke ka lokaci mai tsawo ba saboda ita rai tana da wani abu ɗaya duk abin da ka sa ma ranka za ka yi to Allah zai baka ikon yin wannan abu ko na alheri ne ko na sharri haka ne ko baka bane eh yanzu ne zuwa kallon kwallo yau ya san akwai Manchester da Arsenal saboda ka wannan lokacin duk abin da zai yi ma zai aje shi a gefe sai ya ji ya kalli wannan kwallon haka ne to kai ma ka aje kowane yini dole sai ka zo na ka haddace ko da addu'a guda ɗaya ne ka ɗauki counter ɗin nan ka dinga amfanin amfanin wannan counter ɗin ba wai ka danna kana ziki kaɗai bane hatta hadda idan kana so ka haddace abu sai ka dinga dannawa ka karanta so 200 ka karanta so 100 kana duba in ya kai adadin da kake so sai ka researching ka gama da wannan kenan duk ana amfani da shi wajen hadda wajen kirga wani abin da kake yi an gane wannan ne yau da gobe Allah ta'ala ya samu dace malam ya ce wani lokaci ya wuce ya shuɗe gare ni ina garin makka wala ajidu tabiban lokacin na zo garin makka aikin hajji kuma lokacin ba a riga an taho ba ban sami likita ba wala dawa'an sannan ban sami wani magani da zan sha in warke ba fa kuntu u'aliju nafsi bil fatiha sai na kasance in ne wa kaina magani ta hanyar karanta suratul fatiha hadithin abu sa'idin al-khudri ko wa ma yudrika annaha ruqya wa ya gaya maka cewa fatiha magani ce an gane wannan ai ce ni ne wa kaina kara ina wa karanta wa kaina fatiha saboda wannan rashin lafiyar da ya same ni fa ara laha ta'thiran ajiba aiko sai nake ta ganin wani irin tasiri mai ban mamaki ya nake yi akhudhu shurbatan min ma'i zamzama ina daukar ruwan zamzam ne wa aqra'uha 'alayha sai in karanta fatiha a cikin ruwan zamzam miraran sau da yawa an gari ya danganta da yanayin bukatarka ko dai sau uku ko dai sau biyar ko dai sau nawa so bakwai ko dai so tara ko dai so sha ɗaya abin da ya sake magana akan waɗannan ko sha uku inna allaha witrun yuhibbul witra to sai ka ɗauki wannan odd number ɗin sai ka yi adadin wannan yawan ka karanta ya ce wa aqra'uha alaiha miraran ina karanta wannan so da yawa thumma ashrabuhu sannan sai in sha shi فوجدت بذلك البرء التامة da wannan na samu cikakken waraka daga cutar da ke damuna na warke fes thumma sirtu a'tamidu dhalika inda kathirin min al-awja'i sannan na kasance duk wani nau'in cutar da ya same ni sai nake yin amfani da wannan tsarin wajen magance wannan cutar fa antafi'u bihi ghayat al-intifa' sai in amfana da wannan karatun da nake yi matukar amfana jama'a ku duba fatiha ba sai in amfana matukar samun amfani mai yawa fa kuntu asifu dhalika liman yashtaki alaman kuma na kasance ina sifantawa ma'ana ina prescribing wa mutane irin wannan hanyar wajen samun lafiya liman yashtaki alaman ga wanda yake fama da rashin lafiya ko wani raɗi a jikinsa فكان كثير منهم يبرأ سريعا sai ya zama da yawa daga cikin mutane suna warkewa da gaggawa cikin gaggawa za ga mutum ya warke nan da nan wa kadhalika al-ilaj bir ruqa an-nabawiyya malaje to kamar haka ne yin magani ta hanyar yin amfani da addu'o'i na annabta as-sabitati waɗanda suka tabbata daga bakin manzon Allah صلى الله عليه وسلم من أنفع الأدوية سنة دقتكين ما قنقنا مفيا أنفاني قدكين أن أدم والدعاء دكما يوين الدعاء إذا سلم من الموانع كنجي أما إذا ونن الدعاء تاقبت دقا أبن دذي هنكر وتا min anfa'i asbabi ita ma tana daga cikin mafi amfanin sabubba fi daf'il makruhi wajen tunkuɗe dukkanin wani abu mummuna wa usulil maqlubi da kuma samun abin da ake nema fa huwa min anfa'il adwiya to addu'an nan tana daga cikin magani mafi amfani ga jikin dan adam wa khassatan mal yace kai musamman ma ma'al ilhahi fihi tare da nacewa wajen yawan addu'ar kun san mu 'yan ƙwaya-ƙwaya ne Yan 2000 generations ɗin namu yawanci 'yan ƙwaya-ƙwaya ne wai mutum so yake yi yana karanta wannan nan take ya warke ko ba zai ƙara nanatawa an jima ba da za ka ce mishi ka karanta da safe ka karanta da rana ka karanta da yamma sai ga kai haba haba an dinga karantawa kenan a to ai in qur'ani bai zama sanadiyan samun warakanka ba ibn al-qayyim ya maka addu'a yace fala shafahu Allah kada Allah ya baka lafiya an gane wannan jama'a ai ko rashin lafiya ne kana zuwa wajen likita abin da ke ban mamaki kenan za ka yi prescribe ma mutum addu'o'in da zai dinga yi da safe da marece in ya je bacci a matsayin prescription an gane wannan kuma wannan live subscription ne ba tsawon rayuwar ne za ka yi ta yi kawai kuma kana amfana amma wani ya gumace shi da ya je asibiti wajen likita ka ni dai wallahi ina ganin jikin da na sai ya je wajen likita ce duba ka samun sauki addu'a ne ina samun sauki amma to mutum zai je wajen likita ya ba shi magani shi wannan a sha kwaya uku safe uku rana uku yamma uku dare na sati guda sai ka dawo to kai malamin kace a dawo sai a rena ka abin da addu'ar da ce kenan addu'ar da yake gaya mu to kuma sai me mun gano na jama'a amma likita ne ka yarda shi zai baka lafiya kenan ko misali ko kawai maganin da ka sha din shi kadai zai iya tasiri wajen baka lafiya ba zai yiwu ba da haka jama'a mu dinga kiyayewa don Allah duk lokacin da aka bamu wani abu na magani ko na addu'a aka ce ka je kai yana maganin kaza yana tsare yana ba da kariya daga kaza ka samu cikakken imani da yake ne a ranka je ka kama da gaske ka dinga yi wallahi sai Allah ya baka mafita Allah ta'ala ya dace da mu ما ليتي وخاصة مع الإلحاح فيه ما ليتي مسمى ما idan zama ana yawan nacewa wajen wannan addu'ar kaji Allah yana buƙatar naci jama'a eh shi Allah ba irin mutum bane gwargwadon yawan yadda ka risina a gabansa ka nuna karayanka cewa kai ba kowa bane baka da komai ka nuna kai matsiyaci ne Allah ya baka to sai ya baka amma in ka ji kana girman kai ya Allah bani kaza da dai mun samu kaza ba damuwa amma dai Allah dai to Allah zaka wata kama eh malami da likita ma an ce musu innal muallim wa tabiba kilahuma la yansahani idahuma lam yukrama ko an ce da malami da da likita ba sa daga mutun kafa in bai gina masu ba aka ce faqna bi jahlika in jafauta muallima ya je ka ci gaba da zama da ciwon jahilcinka in kai wa malami jafa'i wa qana bi da'ika in jafauta qabibahu shi ma likita sai ka je ka ci gaba da ciwon kai ta hakuri da cutarka in zaka mai jafa'i kana zuwa ka ta mina ka ta ba ta shi hankali je ka abinka can ga su gada mun gane wannan jama'a wa huwa aduwul bala ita addu'a jama'a ita addu'a ta alƙur'ani da sunna ita ce nan ainihin wato abokin gaban bala'i bala'i baya san addu'a jama'a eh bala'i baya san addu'a saboda me ita addu'a kawar da bala'i take shi kuma bala'in ya sauka so yake ci gaba da zama ya sami gindin zama an gane wannan yudafi'uhu wa yu'alijuhu yana tunkuɗe bala'i kuma yana warkar da wani bala'i ko wani musiba da ke sokawa bawa wa yamna'u nuzulahu kuma yana hana saukan bala'in ma haka ne ko baka bane haka ne aw yukhaffifuhu idha nazal ko kuma ya sassauta kaifin wannan bala'in a bayan bala'in ya sauka mun gane wannan Allah ta'ala ya samu dace wannan magana tana cikin littafin aljawabul kafi ko littafin adda'u waddawa malam yace addu'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil manzon Allah yace addu'a tana amfani ga bawa ga bala'in da ya riga ya sauka da ma da bala'in da bai riga ya sauka ba fa alaikum ibadallahi bid du'a manzon Allah yace ya ku bayin Allah a dage da yawan addu'a a dage da yawan addu'a wannan hadithi imamu tirmidhi da imamu hakim da imamu ahmad sun fitar da shi imamu albani ya hassana shi sannan akwai a hadith da ke cewa la yaruddu alqada'a illa addu'a'u babu abin da ke canza kaddaran da Allah ya riga ya rubuta aukuwansa sai addu'a jama'a kun ji Allah yana iya sauya kaddaran da harkan me yake cewa ne algush yana cutan mutane yana ha'inci yana cin haram yana yin kasuwanci wanda Allah ta'ala ya haramta yana abubuwa waɗanda suke yana cin haram a cikinsa to galibi wannan in yi addu'a Allah baya karba kada mu manta hadisin Abu Hurairah ko al-arba'un an-nawawiyya hadisi da goma ko thumma dhakara rajula me yace qabil safar ash'afa aghbar يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه ومشربه وملبسه وغذي فأنا يستجاب له ta yaya za a karba masa jubudin wacin haram motar hawa haram gidan zama haram abincin gida haram hankacin din da kake ciro kake shahar zufa haram to ya kake tsammanin Allah ya karba maka addu'a na'am to ka gani gaskiya ne saboda wani lokacin karfin imani hatta wajen rubuya yana aiki wani sai ya zo ya ta karatu ma'azini ki dagowa saboda ya rena shi yana ganin shi fa a dage eh wani kuma yana zuwa a'udhu billahi minash shaitanir rajim a tsaya tsaya tsaya tsaya da Allah ka tsaya hatta tasirin azabtuwan da yake a jikin akwai bambanci da sabanin yanayin mutumin da sabanin yanayin yawan biyayyanka ga Allah subhanahu wataala to shine malam ibnu qayyim yake nuna mana anan cewa dole wannan al'amari in aka sami wani mani'in qawiyyin fihi yamna'u an yanja'a fihi dawa wani wani abin nan wani abu mai hanawa mai karfi wanda zai hana wannan maganin yayi tasiri fa innal ilaja birruqa yakunu bi amrayni mana ce to domin yin tawaida yin magani ta hanyar karanta addu'o'i daga alkur'ani da sunar manzon Allah sallallahu alaihi sallama yana kasantuwa ne da abubuwa guda biyu mana ka duba mana lokaci in lokaci wasu kamar kamar ishara an gani malam yace amrin min jihatil marid akwai al'amarin farko ta bangaren shi mare lafiya wa amrin min jihati mu'aliji al'amari na biyu kuma wajen shi kansa mai masa maganin kenan kaga da mare lafiyan da shi likitan da zai masa maganin dukkaninsu kowanne ana bukatan shi ya zama ya sifanci da wasu al'amura sai malin ya ce fallabi min jihati maridi abinda ke ta bangaren shi mare lafiyan ya kunu bi kowati nafsihi zai kasantu ne tasirin maganin da za a yi masa zai masa tasiri ne bi kowace nafsihi da irin karfin hali da karfin imanin da ke cikin zuciyarsa wasidiqin da kuma irin wasidiqi tawajjuhi ila Allah ta'ala da kuma irin gaskiyar yadda ya fuskantar da al'amarinsa zuwa ga Allah gwargwadon yadda mare lafiyan ya fuskanci Allah wajen neman lafiya wajen neman Allah ya yaye masa gwargwadon yadda wannan maganin zai masa tasiri shi yasa sai a kawo maka wani kai ta fama mala kaga koge zau me yasa akwai shi yati kila ma a jikinsa akwai wata laya ko ya tsara wani guru wannan mani ne qawi da manzo Allah ya ce waye man allaqa tamimatan fala atamma Allahu lah duk wanda ya daura laya kada Allah ya cika mishi burin abin da ya ɗora wannan layin domin sa ji annabi Muhammad eh haka nan wanda ya kulla wani tagulla ko ya rataye wani wani igiya ko aka rataya mu wani abu a wuya duk sunan shi ne at-tama'im manzo Allah ce fala atamma Allahu la kada Allah ya cika burin wanda aka laka wannan abu wannan sakwatanci ne ko laka aka laka masa ma'ana aka makala mun gane wannan yawwa wa atiqadihi aljazimi da kuma kudircewansa mai karfi bi anna alqur'ana shifaa'un wa rahma shi mara lafiyan ya kudirce a ransa cewa alqur'anin nan waraka ne kuma jin kai ne lil mu'minina ga mu'minai mun ji nawa abu na biyu an gane wannan na farko shine bi quwwati nafsi wa sidqati wajhi ila Allah ta'ala wa atiqadi na farko kenan wa atiqadihi aljazim sai wannan kudircewa a ransa cewa alqur'ani cikakken waraka ne kuma jin kai ne ga mu'minai mun ji nawa sharadi na biyu wa ta'awudhu sahih da kuma in an tashi za a yi masa addu'a to a yi amfani da tawaida wanda yake ingantacce wanda ya samu asali daga bakin annabi Muhammad alladhi qad tawaqa'a alayhi alqalb wal lisan wanda ya zama harshe yana fada zuciya kuma tana imani da abin da ake fada a cikin wannan addu'ar to sai ta tasiri mun gane wannan ba ku gane ba ko kun gane ma'ana kai kanka da za a yi maka addu'a kana buƙatar ilimi kalmomin da ake faɗa cewa u'iduka bi kalimatin lahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin ka san fassarar waɗannan kalmomin da ake faɗa an gani ana nema mun tsarin Allah ne da kalmominsa cikakku daga fushinsa da ubarsa horansa da sharrin bayinsa da kuma sharrin dukkanin waswasin shaidanu da kuma karsa halatto zuwa gare ni kaga kai da kanka ka san me ake faɗa maka wannan abin da ake karanta maka zai maka tasiri in ka san menene kalmomin ke ɗauke da shi na ma'ana Allah ya sa kun fahimce ni kun gane kuwa wannan yana daga cikin abin da ke da girman tasiri jama'a because ka dinga yin addu'a ma baka san ma'anarta ba nan ma kuma jagwalci dan wannan yana daga cikin abin da ke sa raunin imanin ai wani sai ce da an karanta kaza kawai shikenan ai bai san girman abin da karanta bane kai ka san kalmomin Allah kuwa in malami suka fara maka bayani game da kalimatin lahi tammati ibn al-qayyim kaga irin bayanai da yake akan kalimatin lahi tammati da bayanan da wasu malami suka yi jama'a kai ko wanda mun sai yayi fatan kai ina ma da kullun ya rika neman tsarin Allah da kalmomin su kyawawa mun gane wannan jama'a Allah ka shiryar da mu Allah ka fahimtar da mu to shine ma ne yace wa ta'awudhi sahihi da kuma neman tsari wanda yake ingantacce alladhi qad tawata alaihi alqalb wal lisan wanda zuciya da harshe sun yi tarayya wajen sanin abin da ake fada kuma sun yi tarayya wajen cewa tabbas wannan abin zai tasiri mun ji nawa uku fa inna hadha malaki to lalle wannan nau'u muja nau'u muharabatin wani irin nau'i ne na yaƙar dukkanin wani nau'in cuta wal muharibu shi ko mayaƙi an gane shi ko mayaƙi wanda ya je fagen daga zai kai hari la yatimmu lahu al-intisaru min aduwihi illa bi amrayni baya samun rinjaye akan abokin karawansa abokin gabansa sai da abubuwa guda biyu na farko an ya kuna silahu sahihan fi nafsihi jayyidan shi kansa makamin da kake dauke da shi a fagen fama ya zamto wani makami ne nagartacce a karan kansa mai kyau ne an gani ga yawa jini na wuce ne kaga ba za ka jefin yake ka dauko karan masara kana kyarma kana cewa za ka yi wa mai takobi hari ba to da kai da karan masaran gaba ɗaya sai ya mai yawwa to shekarun aljini shi maka yake wanda ya gawurta wajen tsafi da kangara an gane girman tasirin abin da zai masa tasiri sai ka ɗauko kafta kaftan addu'o'i jima-jiman masu ƙarfin ka buje shi da su sai kai nasara a kansa an gane wannan ai amma baka da lafiya an ce a yi maka addu'o'in da zai zama tasiri a jikinka sai wani ya ce maka ai kaje ka karanta ya ladifu ma ya ishe ka ka ta ya ladifu ya ladifu ya ladifu ya ladifu ka ka gaba cewa ya ladifu baka ce komai ba kamar kana cewa ne ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah mai rahama ya Allah mai rahama ya Allah mai rahama sai kai shiru baka faɗa Allah abin da kake so ba ko ka faɗa mishi baka faɗa ba amma duk addu'o'in manzon Allah haka za ka gani ku duba addu'an nan ku ji Allahumma rabban nasi ya Allah ubangijin mutane mahalicin mutane kaji fa azhibil ba'sa Allah ka warkar da cuta sai ka ce washfi ya Allah ka warkar wa anta shafi Allah fa kai ne kadai ne wakarwa la shifa'a illa shifa'uka ba ma wata waraka sai taka kai kadai ne warkarwa kai duk wani sauki ma an ba naka banza ne kuma shifa'an la yughadiru saqama warakar da ba ta barin ragowar cuta a jiki ka ya kaji akwai bambanci a baka wurdin ya shafi ya shafi ya shafi to kace ya shafi ya shafi ya shafi baka ce ishfini ba an gani da kace ya shafi ishfini ya Allah mai wakarwa warkar da ni sai warkar da kai ai an gani ya rahimu ya rahimu rahamni ya Allah mai rahma ka ji kana to kana ne kana marhama ke ko kuwa ya razzaqu urzuqni ya mai azirtawa azirtani ko kuwa mu dinga yin abin da ya zama hankali zai dauka kuma ya dace da abin da Allah yake so ya yarda da shi dan sai mu samu kyakkyawan yanayi da kuma kyakkyawan tsari wanda zai taimaka mana wajen samun alkhairi masu yawa wa alaikum salam eh gaskiya ba wani wanda ce a to an ka gama wai in kai kwanta bacci zaka yi farkin abin a duk wannan shashi fadi ne kawai ba wannan tsarin istikhara abinda manzon Allah da ya faɗa cewa zaka iya samun nutsuwar zuci akan wannan abin da ka nemi zabin Allah akai ma'ana ka ji ka ka dinga jin zuciyanka ta fi karkata zuwa ga kaza to wannan abin ko da shine wanda baka so din in dai zuciyarka ta karkata ka yi hakuri ka yi shi kawai ka san wani yana da abin da yake so din amma zai istikhara ba zai bin wa Allah zaɓi ba ne ɗan lokaci a sanya a kimsa mishi wannan abin a'a shi fa kawai na istikharar ne akan in fa ba kaza Allah ya bada fa ba zan yi ba to wannan me amfani istikharar ka ai sai ka dauki wancan ɗaya kawai fa idza azamta fatawakkal ala Allah ko kuwa in ka riga kai niyya kawai sai ka dogara ga Allah ka ci gaba da zartarwa kawai amma maganin kai istikhara kuma anan babu an gane wannan Allah ta'ala ya sa mu dace jama'a nan zamu dakata abinda muka karanta daidai Allah ya sa mu tare a cikin lada wannan kai kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun alkhairi Allah ta'ala ka biya mana وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته